tafiyar da manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam wadda kuma shi ne sanadiyar rasuwarsa har zuwa rasuwar tasa za mu ji abin da ya faru daga farko zuwa ƙarshe kuma kamar da dama malamai suka sha faɗakar da mu dangane da tarihin manzon da ake karantawa cewa ba wai kaɗai ka ji tarihin ka ji daɗin da yake ciki ko abin da aka fuskanta na wahala ba ne kaɗai a sake da ka koyi darussa kuma ka ɗaura kai ma rayuwarka ta canju sanadiyar abin da ka ji na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah samu dace sahabbai da dama suka ce wannan gaba da zamu karanta yanzu shine wani babban abu mafi muni suka gani a rayuwarsu musamman mutanen madina suka ce sun yi murna sun ji daɗi garin madina ya shiga cikin haske da ɗaukaka da jin daɗi da manzon Allah ya hijira ya dawo garin madina amma da aka tafi manzon Allah ya rasu yau babu shi ya rasu daga nan kuma sai rayuwa ta canza ga baki ɗayanta da yawa ma sahabai suka bar garin madina saboda kaula da cewa manzon Allah da ganin cewa yanzu ba za su gan shi ba ko ba za su iya jure su fito su ga gagun da yake zama gagun da yake kaza ga gidan shi ga kaza kuma duka baya sai suka bar madina da yawa daga cikin su iza su a san kasar ba wanda zai rasu a yi wani jimami mai karfi game da rasuwarsa ko a wani ce an ba da hutu na hukuma ko a daina wani abu kamar haka su ba sa yi saboda an gama rasuwa na fata an gane manzon Allah na raye bar duniya ga kabarin shi na afanta gaban ku to zai da su kuma kaji wani jimami ko jin cewa wani abu ina fata an gane ina so a ƙasa za ka dan an yi mutuwa ba za ka gane cewa wani an abun da farko Allah samu dace yace bada bihi gada bihi mardahu fi awadi shahr safar am ahad ashara wa ihda ashara min hijra malikin da mazalla ya fara rashin lafiyar da ya rasu a cikinta a watan safar ko a ƙarshen watan safar a shekara ta goma sha ɗaya bayan hijira wasu daga cikin malamai kuma suka ce ya fara rashin lafiyar ne a farkon watan safar a dai ita wannan shekara ta sha ɗaya bayan hijira ya zo a cikin littafi daban da ba wannan ba cikin sira na Dr. Ramadan Du'i ya kawo cewa lokacin da mazalla ya zo wa Fati, wata ran da dare ce wani daga cikin sahabbai ta shi raka ni Allah ya umartan in je in yi mutanen baki a addu'a cikin dare ya fito a gida ya ta da wani sahabi suka kama hanya suka je bakiya ya suka je musu addu'o'i ya juyo dawo gida yana dawa sai ta tare shi matashi nana Aisha radiyallahu anha ta masa sanda zuwa ko idan aka saba rayuwa tsakanin miji da mata rufu su take ƙaunar junansu kafin ya dawo sai ta gamu da ciwon kai ita kanta na aisha ya dawo sai shi shigo gida ta masa maraba sai ta irin abun nan na kamar kace saboda haga masoyi ya shigo ko ga ta kuma dama ba wata babba bace yarinya ce kaga dole za a yi shagwaba kenan yake cewa wara asa ce wayyo kaina ko ta nuna masa irin tana cikin ciwon kai mai tsanani faƙala bal ana wara asa ka ce kai ba ke wanda zaka ce ai wayo kai yana ciwo idan ce miki kaina yana ciwo dole shine asalin farkon jinyar manzon Allah daga ciwon kai ya fara sallallahu alaihi wasallam daga nan kuma zanto da zafi mai tsanani haka dai haka dai haka dai har kuma bana ya zo ya tsare lokaci aka cimma iyaka ya koma ga Allah sa to ya fara wannan abin da rashin lafiya shi ne bisada ma'ana da ciwon kai ciwon kai ane bihi mu'anatin fi sabrin wa sukuni yayi fama da ciwon kai tsawon lokaci wani lokaci ya dan yi tsananin ciwon kan wani lokaci ko dan lafa haka ta fama da shi ciwon kai kadai babu wani abu a lokacin da farko kace kun mashtadda alaihi mardu daga baya kuma sai zazzabi ya ko ciwon ko jinyar ta tsananta gare shi da ciwon kai ne kadai sai ko rawa zazzabi ga baki ɗaya kaga ai abu yana karuwa kenan wa huwa fi baiti ummuna maimuna radiyallahu ta'ala anha lokacin da yake wannan rashin lafiya na ciwon kai ya matsanani har kai ga zazzabi yana ɗakin matarsa maimuna bintul haris al-hilaliya duk yana fama da jinya tsawon lokaci amma yana yin rabon kwana tsakanin matarsa yadda Allah ya ba shi umarni ko ba shi dama da zaɓi ya yi abin da yake shiga ya dace game da iyalinsa to yana musu rabon kwana ya tafi ɗakin waccan ya yi kwana da wuni ko kwana kaza da suka saba ya tafi ɗakin waccan to yau yana ɗakin na na maimuna ga kuma ciwo ya tsananta gare shi a wasu ruwayoyi daban aka ce sai ke tambayar matan nashi saboda jinya take ta kare ko kuma kullum karuwa take sai ya kanta musu aina ana gada to gobe kuma ɗakin waran je yana tambayar su yau na ɗakin wanci ko kuma ɗakin wanci saboda shi manzo Allah ga sunnarsa shi yake zuwa ɗakin matansa na ba ta an gane yau sai suka ce suka gane cewa kamar yana son zama ɗakin na Aisha ne saboda duka sun san cewa ya fi san na na Aisha kuma wannan ɗabi'a ce da Allah ya yi wa mutane ba zai taɓa yiwa ka ce mutum biyu ko uku kana musu so iri ɗaya ba Allah bai rubuta ɗan adam wannan ba musamman kuma tsakanin matanka da kake da su ko tsakanin mace da miji ba a iya cewa da wance da wance da wance su hudu duk so iri da yake musu mutum bai sai haka ba dole a ranka akwai ta kawai Allah ka sa maka santa a ranka wani lokaci ma da mutum yake so kamar mu anan sai ka samu kuma ta kumar ma shirme a ba bai sosai kaga ko dama kuma yana santa shi kuma so ba na bane da kake saka shi a da kanka kawai a rai yake shiga ba za ka cire shi ba sai da ka nemi taimakon Allah ya masa tana gallan za musu koya san ta to dai manzo lake tambaye su ina nake gobe sai suka fahimci yana son zama a ɗakin na Aisha sannan kuma saboda yana cikin jinya a ce ya tafi son gidan gobe yana son gidan jibi yana son gidan akwai wahala a ciki na fata an gane to ga yana neman a masa afuwa sassauta masa zauna a guri ɗaya in ya gama jinya ya warke sai a ci gaba da kuma rayuwa wanda ko a yanzu akwai mata masu basira masu kuma sauƙin kishi mutumin da yake da gida biyu ko uku in sun gina cikin jinya sai sai masa kawai ka zauna a gurin kaza ka gama jinyar ba sai ka zo ba kai hakuri ka zauna saboda tana tausayin su tana kaunar shi amma wata ko goro kaza ya kaje ko yasa yasa sai ka yi shiri in za ka yi gida biyu ko uku to ka san yadda za ka tsara kayanka inda ka kasa kanka ko Allah sa a dace ya ce a ɗakin na na mai muna rijiyallahu ta'ala an ha ta adam ya sha'u sai ya nemi izinin matarsa manzan Allah fa shugaban jujjuya fa lahirar fa amma saboda ya ba ɗan adam ƴancinsa su wane ne matan nashi akan shi karan kansa tsakanin su ai ba ma haɗi akan daraja da matsayi ko amma yake sai musu yana ina neman izini mun izini mana an je in zauna ne jinya ta ɗakin na na'isha kaga shi ne haƙƙin ɗan adam babu wani addini da ya kawo mata daraja kamar addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a gaya wa mata in suka yi bin karantarwar da manzon Allah shin fuda game da mu'amalar su wallahi za su sha bakar wahala kuma suna kan sha ma ne ko duk wanda ya kauce wa karantarwar manzon Allah game da shi fada da rayuwa wallahi zai gamu da bala'i a duniya kafin kuma ya tafi lahira dan Allah ma da kansa haka ya faɗa game da safa manzon Allah musamman kana sane Allah ya tsare imanin yace fasar sa'u an yi maradat bi bati ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha sai ne izinin matarsa su mardu ni mana su yarda mana su yi hakuri mana ya zauna a ɗakin na Aisha ta ayi jinyar sa ta na fata an gane kuma wanda suka ce a cikin wannan abu akwai a nuna ɗan adam hakuri da rayuwa Allah shi ke saka waɗansu abubuwa a zukatan mutane. Saboda ke kina da mijinki ya ƙaro mata ko matansa biyu ko matansa uku. Karki ta da hankalinki da da yin kamar yana son wata. Ya kuri kawai. Ba wani ba gwai dai ya tsada ke bari. Ba mamaki kuma ya dawo wani lokaci kuma ta kawai ke fi so akan kowace. Duka wani ana iya yi ba. saboda haka mutum sai koyi haƙuri kaddara ce da Allah ke tsara wa ɗan adam abin da aka ana namiji shine ka yi zalunci ka fifita wata akan wasu kuma kowa ya sani har duk duniyar gidan kowa san cewa a ai in ba wanda ta ce kaza ba ba wanda ya sai sa alade ya kaza wannan shine abin da ba a so ina fata an gane yace farna lahu suka masa izini Hazrat Aisha radiyallahu anha tana ba da labari ita da kanta na daga cewa lamma da khala baiti da ya dawo ɗaki na ishtadda bihi wajahu sai zazzabin nashi jinyar sai ta tsananta ma gare shi lokacin da ya nemi izini a dawo da shi a ga a waɗansu ruwayi da ban aka ce cewa yi yana cewa matansa ina nake gobe gobe kwanan wace ce ya suka gane ga abin da yake so ma'ana ba shi da kansa ya nemi ya tafi ɗakin da na Aisha ba amma dai na musu shagube cewa gobe fa ina ina jiyo fa ina ina haka dai ta gane to ko ya kusan zuwa na gidan na Aisha to mu mun muka izini gaba ɗaya mun yadda haƙoƙin mu ne eh to mun sarai saboda jin daɗin ka ka je gidanta a maka jinya ka huta a can in ka wanda kuma sai a ci gaba da rayuwa da aka saba sai aka ɗauko shi daga inda yake irin na maimuna a lokacin ma ba a iya tafiya da kafarsa saboda tsananin jinya sallallahu alaihi wasallam a ga duk nan ana koya maka cewa in ka tsinci kanka a cikin jinya ba kaskanci bane ba alamar cewa Allah ba san ka bane lala kawai ka karɓi kaddarar ina fata an gane kuma ka yi hakuri wanda ku kowa a gun Allah gashi nan manzon Allah ka duba irin jinyar da yake gashi mun sha karanta a baya ya fi kowa jarumta ko da karfin rai da karfin kashi da dukkan abubuwan jarumta amma ya waya gari ba zai iya tafiya da kafarsa ba sallallahu alaihi wasallama kaga shi dan kai ka samu jinya har ka rinka jin haushin Allah da yawa mutane in suka samu jinya suna fita musulunci mutum ya zauna ta kuka ko rinka jin haushin Allah dan me Allah daura masa kaza Allah wani faɗa ne kai ba zai ba wani fara faɗa ma yake ni me ne wa Allah haka zai ce maka da kuma ni ka tambaye ni ni na sani da san abin da kake yi ai ban sani ba ni ko ba yi bane a shi ne amsar mana to ni me ne wa Allah ko wani ya ce mu idan bai da lafiya zuwa yake ta kuka in yana zaune hanko na tafiya ce ka yanzu ka biyu ruwa ne ma kaza kaza ɗan banza da ma shi aka tsora a ga dukkanin mawuta ce mawuta ce alamu ne ma na alkhairi abun mumini ya yi jinya zala ke cewa mumini idan ya yi jinya duk wani zunubin da ya ɗauka a duniya in da tsakanin shi da Allah ne Allah zai kaɗe mar shi zai je gaban Allah kamar bishiya da farkon rani ba tana zubar da ganyen ta gaba ɗaya ba da zaka sabon joko to zai gaban Allah ba da zai ko ɗaya in ya yi haƙuri ya ɗauka cewa jarrabawa Allah ya masa bai zargi kowa ba bai ji haushin kowa ba kuma ya gode wa Allah a halin da ke ci amma da ya raki ya yi kuka ya yi wane ne ba zai hana ya mutu ba ko bai sa ya warke ba kuma ga zunubi yana jiran sa Allah tsare imanin sai ya ce bayan ya bi ɗakinta ta kace sai da kudin ya tsanta gare shi qala sai yace ifriqu alayya min sab'i qurabin lam tahillu aw kafihinna yace ku dauko salka guda bakwai salka wani abu ne da ake amfani da shi a da da kuma har yanzu masu yawo a sahara kamar masu hawara kuma suna fatauci na sahara ko suna famo da sahara suna amfani da salka har yanzu za a samu fatar dabba ne in ka samu dabba ko an yanka ta wanda ya kware a harkar suna sillibe dabbar ba tare da an yi fiɗa ba haka suke mata wani lokaci sai kuma a gyara ta sai abin da suka iya sai a rinka zuba ruwa a cikin wannan fatar sai a ɗaure a race in aka ɗauko a kunci ruwan sanyi ke zama mai sanyi ko ba zai ɓaci ba sannan kuma komin zafi shi ba zai zafi ba haka to hikimar mutanen da suna ajiye ruwa a sarka irin to ruwa mai sanyi in za a yi amfani da shi da yawa lokacin ko babu randuna zuwa lokacin babu kaza ba firiji ba waye ba waye da sauransu amma suna da irin basira irin tasu da ci gaba da su ma suke da shi a lokacin to sai ki so matarsa ku ɗauko salka salkoki guda bakwai ku zuzzuba mu ruwansu mana ɗauko ruwan sanyi amar wanka da shi sallallahu alaihi wasallam a gwani su suka ce wata hanya ce ta maganin zazzabi mai zafi kana fama da typhoid wa yayi zafi da kina zafi ko malariya kaga hatta likitancin zamani ya tabbatar a ɗauki ruwa mai sanyi a samu wani dasta mai kyau ana sauwa mutum a kan shi da wuyan shi da ciki da sauransu haka idan zaki zaki sai temperature yi zafi da zaki yayi zafi a lokacin haka sai za a yi mutum allura ita ma illa ce sai a ɗauko ruwan sanyi sai a marwanka da shi ta ji ko kai ma ka taɓa yi ko wani aka yi ko yawwa iyali ko eh eh aka fara sosai yana kuka sai warke ramin Allah ne koro duniya karatun manzon Allah ne ya saka ce har gobe har jibi iya ci gaban likitanci shine sai an dawo ibbul nabawi da ibn ibn jawzi ya rubuta kan ibbul nabawi magunguna daga makarantar manzon Allah a cikin akwai wannan hikimar a shi koya wa likitancin duniya yin amfani da ruwan sanyi a gurin maganin zazzabi mai zafi ba sai ka sha komai ba ka gani ko to haka ne abin har gobe su sai mutum zafi har gobe samu ruwa mai sanyi ko kamar wanka ko a tafa masa a gurare masu zafi za ga Allah sauka da shi ikon Allah har gobe har jibi Allah samu dace to sai ya ce matarsa ku ɗebo sankoki guda bakwai wanda suke ɗaure ya ce a ɗauko a zo a mun a zuba musu a jikina la'alli a hatta ilan nasi ko na ɗan samu ƙarfin jiki in je in gana da mutane in musu hudu ba sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki kwanaki ba ya fita yana gida saboda jinya da zazzaɓi da sai ce a masa wannan a ɗebo ruwa mai sanyi ana fara masa a hankali a hankali a hankali har jikin zai zo huce dama suka ce jinya gaba ita ta duniya gaba ɗayanta ɗayan abu biyu ne in ma wani abu a jikinka yayi yawa ta ce high blood pressure ko in ma wani abu yayi kaɗan ta ce kuma yayi kaɗan in yawa yayi ƙwararren likita sai ɗebo wani abu za a samu ya rage ya daidaita shi sai ka warke in kuma ka ɗanyi me za a samu ya kumburo shi ya kutsa shi ya fito ta so sai ka warke shi kenan likitancin gaba ki da duk jinya wannan abu guda biyu shi ne ko karancin kaza ko karancin kaza don a jikin dan adam Allah da hikimar sa suka abubuwa da yawa ko akwai sukari akwai gishiri akwai kanwa ina da shi mutum akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai jini akwai ruwa akwai waye duk kowanne kuma da amfaninsa in ɗaya a cikin su yawa sai ka samu rashin lafiya in yi kaɗan ma ka samu rashin lafiya Allah samu dace ba ɗaya ba ne gishiri daban kanwa daban shi ne potassium wancan kuma salt duk ba ɗaya ba ne ko da bambancinsa in jinin mutum ya ƙi bugawa ya yi low baya bugawa da ƙarfi ya yi low ina ga cikin yana mutuwa ya zama weak ba zai ɗaga hannunsa ba likita ya ce maka kana gamba da gishiri a cikin abinci ka ci kuma ya karfi cikin bala kawai shi an fara samun sun so haka abin yake eh kuma wani ya sai ya samu jinya ko to shi bashi na jini a shi yasa ya ce ku nemo wannan ruwa a zuba mini sallallahu alaihi wasallam ya ce domin ko na je in ga zauna da mutane in musu kudu ba fajalasnahu sai sai muka zaunar da manzon Allah fi maksabil li hafsa a cikin wani bawo wani makai wani babban abu da za a iya mutum ya zauna a ciki kamar a yanzu ka ce baho babba ko a shi da abin da ke amfani shi za a mutum babba zai iya zaunawa tun da suna cikin ɗaki ne ba su kuma zuka tsaka ɗaki to haka zai zauna cikin babban baho ne misali kenan in a yanzu ne sai ana zuba ruwan a jikinka ruwan yana zuba haka har ya gama yadda ake so sai mutum ya tashi kuma lafiya kalau in kuma haka lokacin da za ku kuɗi da yawa ne da cigaban nuna sai a samu takuzi kawai akwai wani abin wankan zamani takuzi ko sai ka je ka shiga akwai ruwan zafi akwai ruwan sanyi sai a kunna sai a daidaita maka yadda zaman ka ci kana ku zaune kan ruwa har iya nan ɗinka kana kwanta kayan ka huta ka more a ɗakin aljanu ko abin ɗaki wa ɗakin aljanu ba da biya to Allah za mu dace ya ce sun ma na ne da fasna sai muka zanto da sulku alaihi min tilkal muna zuba masa ruwa muna kwara masa ruwa daga waɗancan salkokin a ɗauki wani salkar ana zubawa ga wata ma a hannun wata matar ana zuba masa haka da suna abu cikin nutsuwa da ƙwarewa da iya kuma tausayi da ƙauna namijinsu matan manzon Allah ke sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta tsafi kai shuri lana biyadihi ila an kadfa alsunna har ya zanto da ruwan aka nawa zuba masa a hankali a hankali a hankali ba kwarawa za a yi ba fa in ka samu wanda kwari a harka irin wannan ba kwara ruwan ake ba ina zaka ce yanzu ko ruwa na kasha in kana so ya ma amfani a jikinka to kana sifi ba sha ba ba drinking za ka yi ba sifin ma'ana kai da shan shayi ka ɗan surba ka ɗan huta ko ruwan sai ko ruwan sanyi ne in kamar ka fi amfani a cikin ka ya fi tafiya a hankali ya sa mutum bai da ka tsara masa mai drip ya yi kyau drip ɗin galibi diga yake ko sai ka maka yana karewa ka samu ƙarfin jikinka sai dai in mutum ya ga wani bala'i daga an buɗe shi gaba ɗaya ma dan ya shiga da wuri amma dai galibi yin abu a hankali ya fi shiga da mutum to sai suka suna masa wannan a hankali a hankali a hankali har shi da kansa cewa ya samu ƙarfi a jikinsa sai musu ishara cewa lalle kun yi abin da ya dace haka manzo Allah ya yaba musu to kai kana yaba matarka kana gudu kana gudu matarka ka taɓa ce mata kai ko ga mazan thank you very much eh ko ba ka wai ka taɓa gaya mata ko kuma ta larabci ko an kai wani wani mutum balarabe matarsa ba lafiya aka yi ta asibiti ya zo shi a fuzajen aka yi tare a kan likitoci sai wani kwararre ya ce duk su fita ya mace interview me matsalar ta sai ya gano cewa depression ne ke da mata damuwa ne sai ke tambaya hankali sai ya gano karancin mu'amala ce ta magana mai kyau tsakanin ta da mijinta irin mai kaushin halin nan ne kuma na gadan gadan gadan na tura in ya gama cikin ya ajabta ne sun gwada da shi tura shi da bai babu magana ne saboda ne kira shi ya mara bayani mata ka tana cikin matsala ta iya mutuwa mutuwa kuma subhanallah aga asal laraba kuma aure bala'i na kasar larabawa ko ba ka bane so to amma kes din magani na hannunka hannuna kuma ta kware kuwa da ta za a yi ta kawai ka je ka zauna yanzu da ba za mu sa koya fita da kai sai ita kamar ta ka taɓa ce matar ka kana san tun da kake tun da kai auren ce a a gaskiya kafin aure ne ko yawwa kafin aure an yi an ce wane ne suwiti wane ne gishiri ta waye ita duk an faɗa yawwa amma bayan aure kuma hikiya to yanzu ka je ka faɗa mata kalamai na soyayya na kauna ka ga abin da zai faru ya zo tana kwance magashiyin ido a rike ya kalle ta ya rike kanta ko yana wata dan magana a hankali ya ce ya umma fulana wallahi inni la uhibbu Hassan ba saba wayi ba sai ya kalli ko ina ba da cikin laifi ya tabbatar aiki da arafa yake ya ce ya umma fulana wallahi inni la uhibbu idan ta kawai sai bude kal ta kalle ta ce a anta sadiq ya ce wallahi ana sadiq ta ce dan Allah da gaske kake kana so na ya ce wallahi da gaske nake ko da ka zauna an samu lafiya to a zuciya ne abin ai zuciya ne kuma kowa da irin tashi kowa da irin tashi a kun manta wanda ya zo faɗi saboda budurwa an san haka da zuciya ta faɗa kullum tashi ai to zai zai ce musu kadifa alsunna wala kunya abin da ya dace mana haga ya yaba musu sun ji daɗi su ma kala take cewa sun mata ga ilan nasi sai ya fata zuwa cikin mutane masallaci fa salla bihim ya musu sallah wa qatabahu ya musu kutuba saboda yanzu an masa wannan treatment din ya samu karfin jiki ya samu ta goma shi sai tashi da kansa ya fita masallaci kwana da yawa bai je masallaci ba yau suka yi murna suka ji daɗi ga manzon Allah ya fito ya ba da sallah kuma musu kudu ba musu bayani sallallahu alaihi wasallam sun mustadda alaihi almarad bayan ya dawo daga baya kuma sai rashin lafiya ta ƙara tsananta gare shi walam yasdi al-khuruj lis-salah daga nan kuma ba zai iya fita masallaci ba saboda abin ya ƙara tsanani kaga duk wannan ba koya mana ake dan kaga dinya ta kama ka da ƙarfi kar ka zargi ubangiji kar ka rinka jin haushi ni mene wa Allah ni wallahi da ma na mutu wani dabbanci ne ai dabbanci ne ba a yi wa Allah haka sai da ka roƙi Allah ya sa ka ji wannan jarabawa ka dage da addu'o'i da fatan Allah ya baka ladan abin da kake da jini inda mumini baya yin asara ina fata an gane yace daga nan baya iya fita ya je masallaci amara Aba Bakar radiyallahu ta'ala anhu an yusalli bin nas sai ya umarci Abu Bakar Siddiq cewa je mutane sallah ma'ana an zo ni kiran sallah ana jiran ya fito ba zai fitowa ba sai ce a je a faɗa wa abubakar sadiq ya bada sallah ya yi limanci a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala li bilal yace wa Bilal radiyallahu anhu muru Aba Bakr kal yusalli bin nas ya kai Bilal ku je ku umarci Abubakar ya mutane sallah malamai suka ce wannan hadisin kadai ya nuna maka darajar sadana Abubakar ya nuna maka matsayin sa a gun manzon Allah ya nuna maka cewa manzon Allah ya yi shaida cewa shi zai gaje shi me babban aikin manzon Allah bayan wa'azi da yake akan tauhidi shine sallah duk cikin sabai mutum dubu ɗari nawa ya ce a kira waye ba da sallah to haka ke ya nuna maka shi ya fi kusaci da shi akan kowa ina fata an gane ya ce muru a bakarin ku je kuma cewa bakar falu sallabin nasi yau mutane sallah suka ce ka duba anan yana fama da kansa baya iya tashi amma me yake so yau mutane sallah dan ka gane a musulunci bayan tauhidi babu abin da ya kai sallah yasa duk mai wasa da sallah sai Allah ya walakantar da shi a duniya kafin kuma a lahira Allah ka tsare imanin qalat lahu badu nisa'i da suka ji manzon Allah ya bada umarni a je a ce Abubakar yi mutane limanci sai wasu daga cikin matansa malamai suka tuna na Aisha ce saboda kuma za ta faɗa a gaba kaɗan sai ta ce ya rasulallahi ya manzan Allah inna Aba Bakarin rajulun asifun ai sai ulbuta ta ce ya manzan Allah Abubakar mutum ne mai saurin kuka ba zai iya yin limanci ba babanta ne fa za mu ji ta faɗa haka ta ce ya manzan Allah shi Abubakar mutum ne mai saurin kuka ba zai iya yin sallah ba idan kama makamata in ya tsaya abun da kake tsayuwa kai limanci ga yau kai ne kana kwance ba za ka iya fitowa ba saboda jiya ba zai iya ba kuka zai ce saboda tausayi da kaunar da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba zai iya ba yace lam tadi an yusalla bin nasi ba zai iya mutane sallah ba wa aada zalla karciwa muru aba bakarin fal yusalli bin nasi da ta faɗi wannan magana zai ce ku umarci abubakar da mutane sallah ita kuma fa'adu ta ƙara mai mutane ta ce ya manzon Allah mutum ne mai rauni mai saurin kuka in ya tsaya abin da kake tsayuwa dan yi sallah ba zai iya ba kuka zai tsaye ya ƙara kuma mai tace na ce muku kaman ka saka da wasa ko na ce ku kira Abubakar ko kuma sai zai bada sallah in ba ku ji ba kenan kai magana so ɗaya an yi inkari da ku ci Abubakar yi sallah ba zai iya ba ku ci Abubakar ya bada sallah ba wannan kuma zaka faɗa da ƙarfi zaka faɗa da ƙarfi dai a gane cewa wannan hukumar rumfa na dole ne babu sassauci a cikin sa ina fata an gane ta ada salisa ya faɗa na uku fa qala kuma ce inna kunna sawahiba yusufa lalle wallahi mata kam ku sha'anunku sai a hankali kamar ka faɗa da Hausa lalle ku da mutanen annabi Yusuf ma'ana mazala ya gano waɗansu abubuwa a cikin maganar na Aisha ya zo a waɗansu nuskar daban cewa ina ba ta an gane sai ta yi dabara ta ce gana na hafsa gana na aisha ina ba ta an gane kaga duk a cikin matan manzon Allah ba wanda suke da kusaci da manzon Allah kamar anan su biyu saboda iyayensu manyan abokanan manzon Allah kullum suna tare kuna gane ba to kaga sai kuma sai a kira baban Aisha ya bada sallah ita kuma tana so ta nuna wa Hafsa cewa babanta fa ya hu baban Hafsa. Amma sai sai dabara, sai hikima, ta tsaya a bayan manzon Allah. Kar ka ce Umar ya ce Umar ya sallama. Abubakar mutum ne wanda yake da launi in ya ji kuka zai ta yi. Haka mutuna wa na na Hafsa wani abu kamar nan ta goma shi ko har ma ita ba ta san babanta a bashi matsayi a ba baban Hafsa ko amma dabara ce. Allah kuma ya riga ya gare sai su haka wannan lalle ku ne mutanen annabi mana mata ku ne jama'ar annabi su da kuka yi shirye mai basisa da makirci da kuma kamar kace ba ma kirci lalace da wasa ba dabarun ku ya yawa dabarun ku ya yawa ku ka musamman haka da matan da can ma kisha da kisha ba sa yin fada ba sa fada da sai dai ayo juna habaici da maganganu na habaici kowa sai ya gane kuma cewa zagin ta aka yi amma ba a shari'a saboda akwai tarbiyya na fata an gane ka daga samu a karin karin magana na Hausawa na da galibi na mata to akan kishi yake karewa duk galibi haka ne yaya zan yi da wanda ya gagaru ta inda kishiyar ƙonanniya ta ce haka tara ta ce wai haka yake ta ce haka tara wai inda kishiyar mai mage ruwa wata jinya ce da aka yi a shekarun baya sai ya kama ya kama har yatsan mutum sai yatsan ta gundi lupa ɗaya halar mai haɗa tara to ta ce to ki ta samu wani haɗa tara a san ta ce wai haka yake ta ce haka tara a haka tara ya kishiyar take rubu eh ba kuka na ba uwar kishiya ta mutu to da har za ka tsaya musu wani mutum ya je ya auro wata mata kuma yana da uwar gidansa misali ita kuma mutum da aure su amalar doguwa ce ita kuma uwar gida na ba ta gane rage zeriya ce da sabta ba da rafa ana shara ana waka na matan da gaske a waka a shara ko a sirfe ko a nika da ake dirzawa a nan suke waka gidan zagin kishiya kuma ba zaki ake ba habaici ake sai mai hankali ne zai gane ko ya ta ɗauko wata waƙa da sha ta yi tana cewa wai da wuya a yi tsawo a yi hankali in an yi musu a duba rakumi ya ga ai dogo ne rakumi ya yi kuma ya bayi da hankali rakumi ya yi ko dokar sabahi in ya hauka ya a harbe shi kawai ya sa shi ba uku ci da wuya a yi tsawo a yi hankali ko wai yi musu ya duba rakumi har da jin tsoro take nan sai ta kuma ta gane me take nufi ta gaya wajen wanda fita da gare ta a kwantar da hankali shi shuru ki bar mu da ita kullawa ga ta kenan sannan sai ce da ta faɗa ta ce da wuya a yi tsawo a yi hankali ko wai yi musu riba da kuma ta kurket kurket ji zabuwa kuma a watsar haka ne zawa a watsar haka mai haka ne eh ta abu din gaya a watsar ma haka ne ka ga ke ta ce ah ko ka kwace mai saka faɗa dan ni gaje la ce ce ah yau muka ga dake na ga sunan ki ai waka ce haka ai shatan haka waka ai ba na dai haka sun yi maganganu amma a cikin yawwa asali to da haka suke rayuwarsu to suka ce wasu malamai ita ma ta wannan dabaran ne don ta nuna na nafta baban ta fa yahu baban ta gun manzon Allah ta ce ya manzon Allah sai na bakar mutum ne mai saurin kuka ko zai iya sallah ban ya tsaya a gurin ka ka ce Umar mutum da shine ashaddu fi dinillah ba Umar bane ka tashi ya sallah mana ya ce muru Aba Bakar fal yusalli bin nas daga baya ta masa sai sai ta gane ta ce na ta ni dai ban taba ganin alheri a gurin ki ba ma'ana sun ce mata kin duk abin da muka yi sai kin nuna mun kinci ne to na da kinci ne shikenan ko ba kenan ba da farka dauka ta kamar an yan ba mushin ka ta gano fa shi fa manzon Allah Abubakar din ya fi so tukun na Umar haka wasu malamai suka faɗa wasu kuma suka faɗi wani abin da ba za mu karanta shi gaba insha Allah eh ina yake mm yace wala eh inna kullu sabu yusufa mura bakarin alisallu bin nas ku ce bi abubakarin ta da sallah fa kare da abubakarin shikenan tun yanzu umar ya zama tabbas ne waye zai sallah abubakar aka ji aka faɗa masa ga abin da manzon Allah ya faɗa har so uku daga dole zai je bada sallah kenan ko yace fa waqa fa yani sai ta fara bada sallah wajen nabi sallama fi nafsihi kifata an fara sallah kuma sai manzon Allah ya dan dama dama a ransa ma'ana ku gane fara wannan bayanin ba jikinsa ba ne ya saukin ƙarfin ransa ne ya ƙara motsowa amma jikin akwai jinyar har yanzu amma saboda ƙarfin rai irin na manzan Allah gashi ana sallah kuma yanzu ana karatu ga ɗakinsa ga masallaci kaɗan gace ka tsakani sai ƙarfin rai ya zo masa sai ce a kirawo Usama a kirawo Wali a fidda shi masallaci na fata an gane to haka mu yanzu mutum ya ɗanyi ɗan nazafin sa ma ya tafi da masallaci ba wai shi bai da lafiya sai bakar da yuhani badar julani sai aka fito da manzon Allah a tsakanin mutane biyu ka anni an ila rijlaihi fa khaddani ma al wajhi kamar ina ganin ga manzon Allah an dauko shi mutane biyu sun saka shi ma'ana ya dauki hannayensu mai yasa albarka ya haka da su sai mutum ɗaya anan din manzon Allah mutum ɗaya anan ba ya musa ka daga faɗin su ba kenan to yasa tafiya da shi ba shi ke takawa ba kabari ma jan kasa take saboda ba zai iya takar ba lokacin amma karfin zuciyarsa ya sa zai je masallaci ina dauke da shi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba'au ma ina ne fara na babakar an yi ta'akar ana cikin sallah ta na babakar kawai ga manzon Allah an shigo da manzon Allah masallaci sai ya kokarin zai ja baya ya koma cikin sahu manzon Allah ya wuce zama limami da ya saba limanci a ga tsabar ladadi da yake manzon Allah ke na fata an gane shi ya tawar bai ba da sallah kuma ya fara sallar amma da ya ya shigo saboda tsabar girman manzon Allah sai kokarin ya dawo baya manzon Allah ya shige ba da sallah ya ce fa amma ilaihi ne sallama amma kanaka sai manzon Allah ya mar nuni ya mar ishara cewa ka tsaya ka ba da sallar tsaya tsaya kamar aya ka ko kuma ya haka sai gaba da sallar ka kar ka dawo baya sun ma'ute bihi haka zata ila jambihi aka taho da sa da manzon Allah sallama har gefen sa da Abubakar na limanci saka zaunar da shi a gefen sa da Abubakar shi yake limanci ga manzon Allah gefen shi ga mamu a bayansu تقول عائشة رضي الله عنها تكيف لنا عائشة الله تعالى متى لقد عاودت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وما حملني على معاودته إلا أني كسيت أن يتشاءم الناس بأبي أبي أبي بكر فسي أي ونن musu ɗin ko jayayya ko faɗar da manzon Allah ya cewa ku ci abubakar ya sallah ni kurci ya manzon Allah tana abubakar mutum ne mai rauni mai saurin kuka in ya tsaya abun da kake sallah ya tuno baka da lafiya kuka zai sai ka umarci umar mana ko ka sa wani ya sallar nan mana ko ka ce abin da ta ne ne haka aga ta fa ita kuma hujjata da dalilin wancan da na faɗa magana waɗansu daga cikin malamai na fata kun gane ta ce abin da ta ne haka shine ina jin tsoron kar a zo a rena wa babana domin duk wanda ya ga su gwani ya shiga uku ko da gwani ne yake abu sai ka zo ka zaje shi ya tafi za a yi ba maka ba za a yi ba maka ba dan ba za ka iya rina shi ba ba za ka iya irin irin nashi ba ba za ka yi hakurin shi ba Allah ya ji kan mala bakar guri ko bayan ya zo ya rasu za ka bawa mallan abubakar ya gaje shi in aka zo aka zo ka tambaya ta da kyauta ce ku bi ni fa a hankali ni ba irin malam ba ne ba na shi ba zai iya hakurin malam ba ba zai iya hakurin malam ba yace ku bi ni fa a hankali ku daina mun irin haka ni ba irin malam ba ne ko ba haka ne saboda shi wancan na musamman ne haka Allah ya yi shi dan kada da kuma alhamdulillah an yada kuma yayi abin da ya kamace Allah gafarta masa ga baki to gadar gwani akwai wahala a cikin ta ina fata an gane yanzu ne abin da na da yake ba dan Allah ake yi ba to hali irge ba ake ko in wani babban malami ya rasu ga 'ya'yansa nan su goma duk mazaje kowa ya zazzaru idan su shi ma khalifa ne ai yanzu haka ake ba kuna gani ba haka ake yanzu ai kowa zai ja daga kawai shi ma malam din ne sai da ƙarshe gida ɗaya da malam ɗaya ne yake ba da karatu kowa ya da shi ne malam yanzu kowa yana ɗaukar sa ɗin irin fasa a gefe kuma da ƴan muridan sa shi ma suna bin sa ya samu wani kyalle ya rataya a kansa ko a wuyansa shi ma zama shi shi kuma ban naka da ya da sun wa naɗa shi abin da shi aka yi ba shi kawai aikinsa da yake ce Allah ba shi matsayin kama madadin ka ya haƙuri ke ta yi sai ce a shi yanzu khalifa ne to ni ba wata mace ba ma yanzu mutum baban shi ba malami ba tarihi da ba a katin addini in ya dan samu rubutu da tuka zama khalifa to khalifan wa khalifan wato kuma ya samu wani zindikin malami da sai yanzu ai khalifa wai shi ne khalifansa a gari kaza to mutuwa kai wai wakilinsa ne to karatun addini na ɗin gargajiya ne Allah tsare imanin tana da duka an babu albarka a ciki yanzu kuma gaba ɗaya su malaman sun zama ƴan gasa kowa wai capacity yake nema wai malam ne mai capacity ka ji bala'i ruwan bayan da capacity kuma capacity zai sai riga babban riga ta dubu ɗari biyu saka a wuyansa kana malamin addini kai da garin kabili littafi da karatu da karantarwa da sadaka a yau mutane sadaka man rubutu ko ba shi bane a ka ba malam ka talaka don ka san abin talaka ma ya sai riga ta dubu ɗari ta sadaka ko ba wai kuɗi bane da shi kuri ce ya shiga kamar sarkin gari yana baza capacity a samu ɗansu kuma shashashu ƴan tefe raɓari ta leƙa shi a harkar wani ta zaɓin ta masifan nan duk mun ce kai sai kusa tsunsu wane ne mai capacity ya malamin malamai haka kawai duk da ɗauka yadda Allah ka tsare imanin Allah tsare imanin ba a gane malami dan rigarsa ya yi magana kuma ya aiki ana ke gane waye malam ba magana ma kaɗai ba ce a aikinsa ake gane malam da kuma da ba malam ba Allah kiyaye sai to abin da sane haka don kar mutane su yi wa babana su rena mar ma'ana su nuna gazawarsa tunda ya gaji manzon Allah waye zai iya irin na manzon Allah ba za a samu ba dama shi kaɗai ne mai abin kuma ya tafi kayansa da ta ɗauki sa ne haka don jin tsoron kada ba baya shiga mata damuwa ta ce wa inni wa illa inni a'lamu annahu lan yuqaddim maqamahu ahadun illa tasha'un nasu bihi ta ce wallahi na sani duk wanda ya tsaya yau shi ne a madadin manzon Allah to mutane sai sun rena masa dan ba zai iya zama manzon Allah ba zai saba aiko ba zai iya ba ko ya zai ba zai iya yadda manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to ai wanda ko wadannan malaman da muka ambata malami a waye gari a bashi mota sabuwa kyauta ko ganin ta da yi ne karɓi kulle ba wani kyauta dan Allah wannan ba wali bane eh mota fa yanzu da wani har tukawa yake ta bakin siyasa dan Allah a taimaka min da kyautar mota malami ba roƙo sai wata sosai ma domin su kake wa wallahi muna fama da tafiya a kafa a a suka ci mana to ka siya mana ka siya mana in ba karbi inda ka ta faɗa mana me ne a ciki me a ciki to wallahi roƙo suke ko yau ce maka wallahi Allah bai mata mata ta ɗan gaje wata da ta Allah kin kaje a canja mun mata sai me kake sai da me su na arka albashi kake ɗauka me aikin ka kana bin mutane roƙo don a baka mota ko kujerar hajji ko umara kawai kenan Allah ka tsare imanin wanda duka ba aikin malamin sunna ba malamin sunna kawai ya karantar da al'umma in ya samu kuɗi ya taimaki kuma al'ummar ya ba su ilimi ya ba su kuɗi duk suna yi malamin suna kasance da su ba ruwan su ba ruwan su da wani abu ina ne ya ce ina ko ta habartu an yi adila zalika sallama an yi bakar ila gari sai ne ta san manzon Allah ya ɗauki wa babana abubakar wannan abu da zai fuskanta na mutane za su ga cewa bai iya ba to shi yasa ta ce ya manzon Allah a ba wani maniyi ita fatanta baban ta kare game da kalubale a cikin al'umma inda a ce yanzu kai ka zama shugaba ka zama madadin manzon Allah ai abin akwai wahala mutane ba za su fahimce ka da dai ba ba za su ma abin da ya kamata da dai ba sannan ba za ka iya kama haƙuri irin nashi ba yasa ba haushe in ka masa ya haƙuri ta maka haƙuri sai mu ayi kuma gaskiya ne gaskiya ne ba wani mai haƙuri da manzon Allah babu shi sai da kwatanta iya yaka da zaka yi ko ta ce hatta idza kana muslim ana nan a wannan hali dai har aka zo ranar wata litinin wa huwa wa hum shufufun fi sala sabai suna sun yi sahu ana sallah fa kashafa nabi sallama sikra al-hujra sallallahu ya buɗe labulan da yake cikin ɗaki daga gidan manzan Allah akwai wata ‘yar taga ba an ta karanta ba manzan Allah yana sai su gafi a masallaci sai ya miko kansu ta wannan windo din da ‘yar taga sai ya zanto mata tana wanke mara kai tana tabi ma na Aisha yana masallaci ko ta cikin gida to wannan tagar ayin ana saka ɗan labule wani lokaci sai a ja a rufe ba za ka hango gidan manzan Allah ba wanda kuma yake so yana cikin gidan yana so kalli masallacin sai a ja labulen a buɗe shi to ya zo ana sallah a wata litinin sallala ya buɗe wannan labulan sai ya ga mutane suna sallah yanzu ilai ya tace yana kallon wa huwa qa'imu yana darba fasa ka anna wajhahu waraqatu mushafir kai ka ce fuskar ta saboda kallinta kamar fefa ce ta kallon wani qur'ani bana tana fari sol kyakkyawa tana kalli farji manzon Allah ba fari sol ake ce masa ba ko shi kan manzon Allah kamar wata ne kawai dan ran goma sha hudu ka kalli wata me kalar wata a lokacin shi wata wanda kala ne a hausa kawai da ce alluri ne kai bayan ba ka babu kala ai ba zai faɗi ba kala kawai kala ne kan abin nan haske ne mai burgewa mai burgewa kawai hasken sa mai burgewa ne ai ba irin hasken rana bane to ka gani haske ne mai burgewa kawai ba da sha'awa sallallahu alaihi wasallam kace sai aga fuskar saka tabassama yadda haku sai ya yi murmushi ya dariya sallallahu alaihi wasallam kar ku manta mun karanta cewa manzon Allah dariyar da yake yi shine murmushi murmushi da dan yi girma ta dan haka ba wai kalkalewa ke da nawa ba manzon Allah baya yin haka da yaga mutane suna sallah ga limamin su Abubakar yau ba manzon Allah bane liman amma ana marda ana bin abin da yake tafiya saboda Allah haka ne burki shi sallallahu alaihi wasallam yace fahmamna annaka tana min al-farhi suka ce sahabbai sai ya baka kusan mu shiga cikin rudani wato da farin ciki ana cikin sallah sun kowa a madina a lokacin musulmi ta cikin damuwa tunda manzon Allah ba ya fitowa sallah ba a ganin shi kullum kullum sai dai in ka je gida ka gaishe shi kaga wani abin damuwa ne to yau sai gashi a cikin sallah kawai sai ya labule kuma gashi a tsaye da kafarsa haka sauki ya samu kenan ko kawai sai suka ga mutum yana murmushi sallallahu alaihi wasallama suka ce sai muka kusan kutuma muka manta maka wani muke ma saboda tsabar murna da jin daɗi suka manta ma suna sallah ya ce biyu sun sallama saboda mun kalli manzon Allah wa na kasa Abubakarin Abubakar da ya ga haka yana limanci sai ya ta baya ya dauka ba zai fito yi sallah inda ga ga manzon Allah ya warke gashi a tsaye da kafafuwansa yana murmushi kenan sai fito ai sallah kenan sai ya da baya ya baro mai guri ya zo ya aiki su kenan ko eh ala ajibai da su ne su safi dan yaje ya cimma safu da ke bayansa wa zanna annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kharju ila salah sai ya dauka cewa mu zana da fito ba da sallah fa ashara ilaina an atimmu salatakum sai mun Allah mana ishara in ji sahabbai ya ce a'a ku tuka sallar ku ma'ana shi ba fitowa zai ba ya kai liman abubakar dawo ku ci gaba da sallah ku cika kayan ku ba zai fito ba sallallahu alaihi wasallam sun mazadal mardu daga nan kuma sai da zafin ya karu jinyar ta karu haka galibi a sunna ta jinya galibi in mutum yana jinyar azali in ya kusa mutuwa yana samun wani sauki na mamaki zai tashi a yi magana da shi ko ya ce kaza ko ya ci abu kaza ko ya sha abu kaza ko ya je guri kaza duk ana yi kuma daga wannan sai kuma kawai ya zo shi kana taimaka ya rasu da zufa jefa ne domin ka kuma kai kira da himar da za ka to haka ne dama gani ana ba mutum dama da yiwuwa akwai wasu abubuwa da ya kamata ya karasa ko ya fito da abubuwa masu muhimmanci galibi haka ne sai daga nan kuma sai jinya ta karu alaihi salatu wassalam wa da sa'atul iktidar har ya kai ma kusan gargara dab da zai rasu wa qurribat lahadatul alfirat sai ya zo mutum rabuwar mu da shi ya gabato ma'ana suka ga alamu na cewa lalle lalle daga yanzu kuma manzon Allah da wahala ya ƙara ma rayuwa sallallahu alaihi wasallam bari nasu ma'amul min Aisha radiyallahu anha wa hiya tarawai al-ayyam wal ladatul asira fi hayati rasulillah sallallahu alaihi wasallam malaikata bari mu saurari nana Aisha radiyallahu anha tarawaitun wana irin abubuwan da ya faru na awanni da mintuna na ƙarshen rayuwar manzon Allah saboda ɗakin ce yake har take da shi na fata an gane to ga ta kowa sanin halin da yake ciki kuma a lokacin ya rasu qala take cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innahu lam yuqbid nabiyyun qatun hatta yura maq'aduhu min aljanna thumma yatakhayyar yake ce mata da Aisha yace ai ya Aisha babu wani annabi da za ka karɓi ransa facin sai an nuna mar gidansa na aljanna sannan kuma sai a bashi zaɓi kana so ka tafi wannan gidan nata ko ko a bar ka gaba da rayuwa a cikin mutanenka annabi dan gatan Allah ko haka ba shi ya faɗa Allah take cewa falan mashaka lokacin da yake rashin lafiyarsa ya ta faɗa mata wannan hadisin a tambaya to ana nan yau ga rashin tabbata ta tuma manzon Allah wa hadrahul qabdu tace sai naga cewa alamu sun bayyana cewa ya kusa da suwa wa ra'asahu ala inani hmm ala fakiri tace kan manzon Allah na kan cinya ta karshen daraja kenan ko yayi kullu da cinya tana kwance sallallahu alaihi wasallam bushiya alaihi sai ya suma sallallahu alaihi wasallam falamma fada da ya farfaɗo daga sumarsa shakar ta fasar hula na hawa sakafi sai ɗauka idonsa ya kalli rufin ɗaki yana kwanci ya ɗaura cinyarsa a cinyar da akan kansa a cinyar da na aisha sai ya suma da ya suma kuma sai ya farfaɗo ya dawo sai kalli sai idon sai kalli saman rufin ɗaki mana ya kalli sama ko sun mada'a haka ne ko ina ne faɗala sun magana ce Allahumma ya Ubangiji, sun rafiƙil ala, ya Allah na zaɓi zama a cikin tawagar can mafi ɗaukaka. Mana an ba shi zaɓin ya koma lahira ko ya ci gaba da zama a cikin mutane, sai kuma ya zaɓi komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala. fakultu nace da naji abin da ce izan la yaftara da shikenan manzon Allah ba mu zaba ba tunda an ba shi zabi kenan tunda za ba shi faɗa masa a baya ba wani annabi da zai rasu face sai Allah nuna mar gidansa na aljanna sannan kuma sai a ba shi zaɓi a karɓi ranka ne ka dawo aljanna ko kuma a barka cikin mutanenka duk annaba haka ake musu idan da sai dai ya faɗa haka kai ta kuma wancan hadisi ta shikenan manzo Allah ko mu bai zaɓe mu ba zai bar mu shikenan ya abun nan kenan ko fa'aratu annahu hadithahu alladhi kana yuhaddithuna wa huwa sahih sai na tuno sai na gane lalle hadisin da ke yawan karantar da ni shi to shine ke faruwa a yanzu kuma hadisi ne ne ke sahihiyar magana ga shi ya faru ma ina gani a gwanin ba karamin magana ba shi yanzu ba ta yana da yaƙini cewa daga yanzu manzon Allah da suwa zai to haka idan ba tarbiyya ta musulunci ba ya za ta dana ta lokacin ke za a karantar da mutane tauhidi su san tsarin musulunci inda yanzu irin nan ne ya za ta yi ta kwalla iyo ko ayyo ta shiga kwalla ce kaza kaza ta tambaye ta hauka tana ma yin abin da yake shirka ne ko ba gaskiya ba ne magani kawai magana ce wata ƙuyar da yallahu ta'ala anha ta ci gaba da ba da labari Allah ƙara mata ta ce wada annabi sallama fatima ta radiyallahu ta'ala anha manzon Allah na wannan hali sai ta kira da fatima ya sake Allah ƙara mata da fi shakawahu alladhi qubida fihi a rashin lafiyar da ya rasu a ciki fasarra hadu shay'in sai ya kira da fatima sai mata wata magana cikin sirru babu wanda ya ji a ɗaki ga ta a zaune matan manzan Allah sai ya kira Fatima ta ta zo ta sai mata magana kamar ka sai rada a cikin kunnanta ba wanda ne ya faɗa mata ne fasarraha ko sai mata bayani mata rada a cikin kunnanta fa bakat sai ta kushe da kuka summa da aha sai ya ƙara irin ta bayan ta kuka fasarraha bi shay'in sai ya ƙara mata rada a ta biyu da ƙarfafa wata magana a asirki fa zahi ka kuma sai dariya a gaban mamaki ko yanzu da aka bata labari aka mata wani gani da kuma kuka kuka bai kare ba aka ƙara gari kwata sai da dariya sai an zura mai tsorakan mutane a lokacin da ta tashi ta fita sai suka bi ta mata mazala me manzan Allah ya faɗa miki ta ce ina ruwanku ko ba shi kenan ba inda lokacin bai da su ba ai ta ce ina ruwanku da yana son ku san me zai faɗa min da zai faɗa kowa ya ne domin ta gane cewa wannan abu zai faɗa mata sirri ne tun daga kowa a ɗakin amma bai bari kowa ya sai mata raɗa a kunnenta kamar ka sai karki faɗa wa kowa kaza kaza kaza a ga yara musulmi kenan ta ce ina ruwanku ko babana ko babanku to kaga shi kenan magana ta kare kenan bata faɗa musu ba amma bayan manzon Allah ya rasu to su kuma abin yana cikin ransu suka ce ya faɗi ma yanzu mun Allah ya rasu wai me ya faɗa miki nan saboda su gurin su kullum inda har aga ta ta kuka da dariya to wani abu ne mai muhimmanci na addini to su sani su ma su kiyaye abu ta ce musu ai da farko ce min yayi lalle lalle yanzu nan shi rasuwa zai zai tashi ba daga rashin lafiyar zai tashi ba ce wala bai saka ni kuka da rabuwa da mahaifina kuma sai ce mun in zo sai ce mun kuma ki gane ina miki albishiri in na rasu kina ki fara bi na a cikin zuri'ata ma'ana zaki da suke ma a bayana ta shi kuma ne ne dariya ko yanzu ka ce mutum za ka rasu ba babu ciko la ilaha illallah to me nake jira to me yake to matsalar bai da kila lahira ko ya san abin da ya lahira ba kyau ko shi ne maganar ba a in ba kai za ka san ba kyau me za ka jin tsoro ka san lahira to Allah zai sa wasu da imani Allah mana kyakkyawan ƙarshe sai ya wuce fasa Allah sai muka tambaye ta fa ka baratna sai ta ba mu labari bayan ya rasu ai ba a da fasu ne sallama bayan sun zalake ko ba take cewa sarranin nabi sallama annahu ya kuma da toji hilladi tuwafiye fihi ba ba kai ce ai a ce magana da yamma ta farko ya ce min za a karɓi sa ne a wannan jinyar ba zai tashi ba za ka sai ne kuka sun masarrani sai ƙara min kuma wata rata da wani bayanin cewa a tsinci ta akbar ne anni awul ahlahu yattabi'ahu fa tahimu cewa duk a cikin iyalinsa ni zan fara rasuwa bayan shi duk su ne su ne dariya idan za mu haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka haka ne aka ce tsakanin manzon Allah da na Fatima yau ta shida ba eh shi za ka samu ‘yan shi'a sai su ta hauka wai me yasa babu hadisi na Fatima a littafanmu na hadisi da yawa. Za ka cewa ka je ka nemo hadisi daga ɗanar Fatima ba wata hadisi ɗaya ko biyu kwata kwata. To me yasa amma ga wani Abu Huraira ya fi kowa hadisai to me yasa kuma shi ɗin nan ka za ka za ka za ka za ka za ku ba ku da hankali ne. da manzan Allah ya rasu gaba ne watan ta shida a duniya ta rasu za ta ba ku hadisi yaushe babu babu babu gana hadisi ai kuma a lokacin ta ce wata shida ba a buƙaci ilimin ba inda wanda suke rayuwa a lokacin kusan kowa mai ilimin ne ba wani abu da ke tasowa da ya ɗaure kan kowa ba ya tambaye ta sannan ba ta yi tsawon rai ba bayan shi na fata kun gane ba ga me ta tafi da ilimin ba ma ita ba ta da abubakar shi ma zaka samu ba shi da hayyisai da yawa saboda me da yin rayuwa mai yawa ba manzon Allah shekara biyu da yan watanni kuma a duk shekara biyu kawai ya koki aka rinkai ba samu damar zama a cigaba kasar da mutane ba na fata an gane to kage na ka zikira hadisan nashi ba za ka ji su da ba amma sauran sahabbai irin suna na Aisha sun da kusan shekara arba'in ko talatin da bayan manzon Allah abu zai taso a rasa ma ina mafita ya da tambaye su sai su ba da amsa su zo samu da saburin sa to wannan shine ku Allah ya samu dace za mu kana ina mu tsaya nan to shi ke sai mu tsaya nan da dai ba ne to kaga wannan ya nuna maka darasa ne masu tarin yawa a ciki cewa ka fahimci rayuwa tana cike da kalubale kuma duk abin da ya same ka ba kanka aka fara ba ga wanda ya fi kowa abun Allah ka duba da ke kama da rashin lafiya har baya iya fita ma a ga ke jinya ba alamun cewa Allah ba san ka bane ko ba ga alamun sai kayan zunubi za ka yi jinya kada ma ka cewa zunubin ka yayi yawa ka zage da shi ba sai a jinya ba alamun sai kada zunubi Allah zai daura maka jinya ba eh subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta to eh wannan jaje ta akwai wani ba mai makeri da ya rasu ɗazu aka yi sa karfe biyar muna addu'ar Allah gafarta masa ya fi masa Allah ya jikin ki da rahama ta da taimako masa da kuma taimaki zuriya ta dawo gatan su sauran kuma iyayenmu da suka rasu da malamanmu da ƴan uwa duka ne muna musu fatan Allah ya fi musu gafarta musu mu kuma mana hidan karshe kana da mara lafiya to kuma wani ce a yi masa addu'a yana da mara lafiya Allah ba shi lafiya duk masu jinyoyi a gida da asibitoci muna musu addu'a Allah ba su lafiya musamman kuma na yan kwanakin akwai yawan tsananin jinyoyi da ke ta fama da su saboda yanayin canjin lokacin da zafi da yawa so dai sai a yi ta addu'a muna ta fatan Allah ya yi mana suka ce malamai limantar istighfari da salatin annabi yana jaumi yana sa ɗauke musu kuduri daban-daban wannan hanyar tsira ce mai ƙarfin gaske ka yawaita istighfari da kuma salatin annabi sannan kuma duk abin da ka san sunnar manzon Allah ce ka aikata wanda ya hana kuma ka hannu bara ga Allah na ta yaye mana musibu insha Allah Allah samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi